بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيها الشيخ جبريل لنا من هذا المعدل وطالبي من الرسل تاتي لنا بالزبر وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومن المسلمين الكرام هنا أقول الله تبارك وتعالى لذلك الورم wani mai bawon iko da dama a bara muka halarci wannan wata allah cikin iko sai bawon dama a zuci wannan wata bana ma allah cikin ikonsa da baiwarsa ya sake dawo da mu ya sake nuna mana wannan wata kamar da muka fara azumin watan lafiya Allah bangiji ya sa mu kare tsamin watan lafiya sannan ya ba mu duka abubuwan da ke samu na alheri a cikin wannan wata za mu yi magana abin da shafi azumi kaɗan sai mu tora da shi karatu na mu sha a mashiruƙi ya tutuju da sau mai ramadan Allah ta baraka wata ara ya shar'anta mana ko ya wadanta mana azumin watan ramadan الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلقة ومن أراد أن يذكر أراد شكورا muna gode Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sanya dare da rana suna sassafawa suna jujjuyawa ga mutumin da ya yi nufin yau azantu ko kuma yana nufin ya gode wa Allah zai gane wannan jujjuyawa rana da jujjuyawan dare cewa wata aya ne daga cikin ayoyin Allah ta baraka wa ta'ala sai gode masa a bisa wannan Allah ta baraka wa ta'ala faddala al-azm azminata ala ba'diha ayyama mashhura Allah ta baraka wa ta'ala ya fifita wasu zamanunuka a bisa sashin wasu zamanunuka haka ne ya fifita wasu ranaku fiye da wasu ranaku haka ne ya fifita wasu watanni fiye da wasu watanni wata alafi ya ba wa fitul fara'id wa sunan sannan ya sanya a cikin wannan ranaku da watannin lokuta ne da za a dinka sauki farillai da sunnoni wa adda lil'alimina lil'amilina adal azima kuma ya tanadarwa wanda suke aiki a lada mai girma kamar yadda kuma da ke cewa ni'ma ajrul amilina madalla da wannan babban lada na wanda suka yi aiki ba na wanda suka ci suka sani ba don mutum ya je ya sani wanda ake nema a wajensa shi ne zo yi aiki da shi na lafi na awon kwanu misali hati in ka yi imani ana kiranka ko ana gayyatanka da ka zo ka yi aiki na gargari domin sani kawai baya amfanarwa in an sani a yi aiki da shi Allah ta bara wa ta'ala ya shar'anta mana yin azumin watan ramadana bai gushe ba yana ninninka mana lada a cikin wannan mutane bi alwahid khairat wal barakat da nau'o'i na alkhairori da yawa da albarkoki da yawa muna salati muna taslimi a bisa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sabiqu ila alkhairat wanda ya rige ne ya zuwa ga ayyukan alkhairi sannan salati da taslimin nan ya iso har yanzu kan sahabbansa wanda suka kasance allazina kanu yuhafizu ala da'ati rabbihim fi jami'il awqat wanda suka kasance suna kiyaye lokutan yi wa Allah tabaraka wa ta'ala biyayya a cikin kowane irin lokaci a cikin kowane irin lokaci suna kiyaye lokacin da za a Allah tabaraka wa ta'ala biyayya da wani abin ibada sannan kuma suna kebantar wasu lokuta da falala da ƙarin falala da kusanta zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala a wajen yin ibadu bayan haka ya al'umma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ikhwatal iman ina mana wasiya ina yawan kaina wasiya da mu ji tsoron Allah a cikin dukkan lokuta sannan mu sani cewa inna bi tilafi layli wa nahari la ayatul lahira a cikin sassafawan dare da rana aya ce wanda take mabayyaniya wadda ya kamata duk mai hankali ya lura da ita wa inna bi ta'amulil layali wal ayyami ibratu wadiha sannan jujjuya wanda dare da rana ko jujjuya wanda dare da rana ku shi ma wani izina ne wanda yake mabayani wa inna bi taqallubil ahwali izatun kafiya haka nan jujjuya wani yanayi wani lokaci a yi daji wani lokaci a yi rana wani lokaci a yi sanyi wani lokaci a yi hujuru to wannan hawaii babban wa'azi ne wanda ya isa kan kowa ga kowa don dai mutum yana da dubawa yana gane saboda haka aka ci gaba da cewa wa malin kuli amfanin haka yake gasira wa malin kulubi a dalmawa yake da nafira wa malin kimar da amalin salih fatira kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhirah mafi yawa wasu lokuta himmomi sun yi kadan ko kuma ana takaita himmomi haka nan zuciyoyi ma lokaci ba sa jin wa'azi ko suna kore wa'azi haka nan himmomin mutane himma ita ma ta yi kadan musamman himma ta gari wanda za a aikata ayyukan alkhairi wata aya Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa kallaban tribunan adila kai dai dan adam kuna son abin da aka gaggautar ko fi son abin da aka gaggautar ne abin da za ku samu yanzu yanzu shi kuka fi so amma wata zarurar afira abin da aka tsira kuta ku same shi a lahira shi kuma kuna bari shi amma ra'aitun kai ba tasiru bikumul layali wal ayyam amma shahatun sur'ata maruri shuhuri wal awam أما أعينتم ما بين ذلك من تقلب الأهوال أهوال الأنام aka ce ba ma dubawa ne mu gani cewa yayin dare da rana ku suke gudu suna sauri suna tafiya ce dare ya zo an yi dubu gari ya waye an yi kwanaki sati ya kare an yi sati wata ta kare an yi wata sha biyu shekara ta dawo amma shahattun sur'ata marur shuhuri wal awal yanzu ba ma lura ne mu gani cewa watanni da shekaru suna sauri amma ayatu ma baina zalika min taqallubi awal alal ba ma dubawa ne da ido na basira ga abin da ke tsakanin jujjuyawan yanayoyi na halitta ala wa in ala wa inna bikum fi awalin jumha fihi zunub lalle hakika mun zo wani lokaci ko wani yanayin da idan muka yi aiki Allah tabaraka ta'ala zai shafi mana zunubanmu alawa inna shahru sha'bana yuwaddiuna uballighna Allahumma ramadan hakika wannan sha'bana ta mana ban kwana kuma alhamdulillah Allah ban gida ya tsaka da mu ramadan abinda muke roƙo wa mun alaina salihal amali muna roƙon Allah ban gida ya ba mu iko ko ya mana baiwan aikata ayyuka na gargari wadda za mu yi a ciki ko kuma wanda mun yi Allah mun zai karba amin ya rabbal alamin Allah mun gizi ya karba mana ayyukan da za mu yi cikin wannan watan lokacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da muna magana ne kan wajen cin azumi za mu taɓa magana kaɗan lokaci ya yi mu samu wasu ayoyi kaɗan mu karanta insha Allah shi wajabcin azumi da wajabcin azumi Allah tabaraka wata'ala ya yi wajabta shi kamar yadda yake faɗi cewa ya yi lalazina amonu kutuba alaikum siyamu kama kutuba alal lalazina min qablikum la'allakum tattaqun a cikin suratul baqara aya ta 183 Allah tabaraka kutiba alaikum siyamu an farlata muku azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kama yadda ka farlata a bisa almaje da suka zo gaba gare ku la'allakum tattaquna in kuka yi wannan azumi hakika za ku samu tsoron Allah kamar an tambaya ne ya Allah ubangiji azumin kwana nawa za mu yi ko azumin sati nawa za mu yi ko azumin watanni nawa za mu yi Allah ubangiji yake cewa a ayyaman ma'dudat yan kwanaki ne idan yanzu kaɗan za ku yi kamar kana min kuma rida aw ala safari fa iddatu min ayyamin ukhra allazina yuqimuna fidyatu da'ami masakin man tadawwa khayran huwa khayrun lahu wa an tasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kwanaki kaɗan ne za a yi na azumi din ba kwanaki ne masu yawa ba ko kwana ashirin da tara ko kwana talatin su ne za a yi a azumta amma idan wani laruri ya shigo na rashin lafiya ko laruri ya shigo na tafiya to mutum abin da zai yi fa'idar tumin a yari mokar ya dauki wasu kwanaki na daban ya maimaita wannan azumin ko ya rama wannan azumin da ake bi shi misali azumi ya zo wata ramadana ta kama sai tafiya ta kama ka lalle a bisa ranwantawa an ce ka aji azumi har lokacin da ka dawo gida saka ne da rashin lafiya ta same ka nan ba an ce ka aji azumi kar ka yi azumi har sai lokacin da ka samu lafiya a cikin wannan yanayi guda biyu mutum in bai yi azumin ba lokacin azumin ya wuce to ana neman sa ko ana kiransa da ya zo ya rama wannan azumumuka fa idar su min ayyami ukhra wasu kwanaki wanda za su zo nan gaba wanda ko ba cikin watan ramadana bane ka rama azumin Allah ba kin baka lada lokacin ka rama azumin a cikin watan ramadana a wata aya Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa sha'ar ramadana da zai unzila fil qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal furqan wa man shahida minkum shahra falyasum ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون wannan ayoyi suna cikin ayoyin da suke wajabtar ko farlantar da cewa azumin ramadana farilla ne ko wajibi ne inda alqur'ani shahar ramadana da zai kunta da alqur'ani a wata ramadana da aka saka alqur'ani a ciki wannan littafin mudallin nasu shari'a ne ga mutane bayyana su a cikin littafin akwai abubuwan da aka bayyana filla-filla min al-huda wanda ya kasance na shirya wani furqani abubuwan da suke raba tsakanin ƙarya da gaskiya wa man shahida minkum shara falisuhu duk mutumin da Allah baki da ya tara rayuwarsa ya nuna masa wata ramadana to ya azumci wannan azumin wata ramadana amma har yanzu sharadi da azum nan ya dawo kamar kana maridan wanda ya kasance bashi da lafiya awa da sabarin ko tafiya ta kama shi to fa idda min ayamin ukhra da dosu kwanaki da naban ya rama wannan azumi Allah ba zai ba shi ladan tamkar yayi wannan azumi a cikin Ramadan sai fa ladan Allah lillahi bikum yusra Allah ba zai ya kare domin yana nufin sauki a gare ku wala yuridu bikum yusra baya nufin ya matsa muku baya nufin ku sha wahala dan ce mutum ya azumi cikin rashin lafiya lallai wahala za su zo na ce ka yi azumi cikin hali tafiya lalle za ka sha wahala Allah bin gizi baya su ka sha wahala bayan Allah Allah bin gizi ya ce yuri dula bin kulusura wala yuri bin kulusura bai sanya musu wahala ko kunci a cikin wannan addini ba sanya musu sauki in kun ya ga wani cukulin ita ta cika wannan lissafin ayyamar ma'aduda ɗin nan kwanaki da zanen nan ko ashirin da tara ko kwana talatin in kun gama wani cikakkirullah alama damu ranar ashirin da tara ga wata ko ta kuwa ba ganta ba ake talatin to ku fito ku je ku sallah ku sallah ido kuna girma Allah a bisa abin da shirye da ku na ba ku alqur'ani na ba ku annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma ba ku dama ku azumto da Ramadan alama hada wal alakum tashkurun in kuka yaka shine kun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala shi azumi yana da maganganu da yawa kansa ramu da gangaro da yawa za su kuma gana kaɗan ne a babin tunatarwa shi da azumi ɗaya ne daga cikin rukunin musulunci wanda rukunin musulunci su guda biyar ne an yi tauhidi a makka an yi sallah a makka aka dawo madina aka farlata azumi aka dawo madina aka farlanta zakka aka dawo madina aka farlanta haji ga cikin musulunci guda biyar biyu an yi su ne a garin makka sauran hukuntu an yi su ne a nan garin madina wani da malamin tarihi suka tabbatar saboda haka da wata sha'aban ta zo da Allah bai kidi zai fara da alamin annabi sallallahu alaihi wasallama ya hau mimbari ya hudu ba abinda yake cewa kan adallakum shahrun mubarakun shahrun azimun laylatun laylatun khairun min alf shahr shahrun da Allah wa alaykum siyama yawmihi faridatu wa qiyama laylihi tadawwa man tadarraba ila Allah fi bi adai khaslatin كان كمن أدى فريدة فيما سواه ومن أدى فريدة فيه كان كمن أدى سبيل فريدة فيما سواه هو شهر الصبر والصبر ثوابه على الجنة هو شهر المواساة وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه من أفضل صائما كان مغفرة لذنوبه وأكثر ركبته وأكثر ركبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء قالوا يا رسول الله ليس كل لا يزيد ما يكفر الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتي الله هذا الصواب من ابتلى على تورث او شربة ماء او سقية لبن او مدقة لبن وشعر الاول غرامة واوسطه مغفرة واخره من الله lokacin da wani shabana ta zo karewa an fara azumi a shekara ta biyu bayan hijira shekarar da aka yakin badar azumi ya riga zuwa kafin yakin badar yakin badar an yi shi ne a cikin watan ramadana ranar sha bakwai shi kuma azumi a fara tashi a cikin watan shabana zai tsala da suna mai yawan bari abin da ya gara sahabbai ya ce kan azalla kuma shaharun mubarak hakika wata mai alfarma wata mai albarka ta kusanto shaharun azimun wannan wata wata ce mai girma shine da ya cutar min al-bishari a cikin wannan watan akwai wata rana ko wani dare Allah baki da bashi martaba da darajoji fiye da wata dubu inna Allahu fi al-qadr ma alayhi kama alayhi al-qadr laylatul qadr bi rabbil min al-bishar cewa a cikin watan Ramadana akwai wani rana ko wani dare da ake masa laylatul qadr shahrun da Allah wa alaykum siyama yawmihi fariya wata ce da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu azumin wannan watan da rana farilla ne wa kiyama ne yi ta dawwa ai sallolin ashabin nan da aka yi yanzu su kuma lafiya ne an yi su da dare man ta da rabbi lillahi fi ibadati taslatin duk mutumin da ya kusanci Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan watan da ba da wata ba aikata wani aiki ko ya ba da wani farilla to in ka aiki ne na suna ba ka ga nafila Allah ba miji zai baka kaman kaman addafa ne da tafi ba su ba in ka aiki na nafila ko na tadawi ya sai wata Ramadan da dare ko da rana Allah ba miji zai baka ladan tamkar ka aikata aikin farilla ne fi ma su ba in a zamanin da ba wata Ramadan ba ne aikin farilla ne amma da sun wata Ramadan ne ka aikata wannan aikin ko da nafila ne Allah ba miji zai mai da shi tamkar ka aikata aikin farilla wannan nafila kenan ko ta dauki kenan wa man da faridatan fi wanda ya ba da wani aikin farilla ba kana da kan da tsira farilla da shi kuma Allah bakin zai ba shi lada zai rinka wata tsarkar ya ba da wani aiki ne na farilla wanda an sun kai za a rinka masa miki miki na zuwa ga saba'in wanda in a cikin wata wata ne ya yi ba zai samu wannan ranar ba ladan nan ya same shi ne ga rafata saboda wata ramadana ne sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan wata ko shahar sabbi wata ce ta hakuri a wata ramadana an ce a ƙara hakuri kan wanda ake da shi wa sabru sawabu aljanna shi kuma azumi shi kuma hakuri duk mutumin da ya yi shi ko ya aikata shi abin da zai samu sakamakonsa shine aljanna ne sallallahu alaihi wasallam ya ce man afara sa'iban mutumin da ya kare da wani mai azumi kayan mafiratun da zunubi Allah ta baraka wata ala zai masa gafarar dukkan zunubinsa sannan zai yanta wuyansa daga wuta wa kana da kuma bitul ajrihi min ghairi an yunqasa min ajrihi shay'a don ka kare da wani azumi misali ka yi azumi daya ka ba shi shawari ruwa ko ka ba shi dibino ko ka ba shi wani abu Allah bakin zai baka ladan azumin wancan mutumin ba tare da ya rage wancan mutumin ladansa ba kai ma zai baka ladan wancan don ka ba wa mutum kayan da baki na azumi na kwana goma ko sha biyar ko ashirin ko ashirin da wani abu to ya ka hada da azumi ka gana da ladan wannan azumin wannan mutumin da ya hada da za ka gana da minti biyu kenan saboda ga wannan magana tana nushe mu ko tana mana ishara ne da cewa mu kasance mutane masu ba da abinci masu ciyarwa musamman a cikin watan ramadana za ka samu ladan azuminka za ka samu ladan wancan mutumin ba tare da an rage masa shi ma ladan nasa qalu ya rasulullah sahabbai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah zai san kullu la yajidu ma yakulu sa'i ba kowa ya ci mu zai samu abin da zai ba wa mai azumi ya ba shi kayan da baki ba sai musu lafi sallama sai yake ce musu yudin lamu allah wani zai ba da wannan ladan zai ba da wannan ladan wannan kuma alatamari alatamari duk mutumin da ya ba wani mutum ko da wani dibino ɗaya ne ka bashi ko ɗagawa kai ka bashi aushin wata ma'in ko da tsoron ruwa ɗaya ne auren da kasa labarin an su ne tilaba ne ko tsotso na nono guda ɗaya ne tsotso ne kawai ne ana wani zai baka wannan lada ba lalle sai ka bashi ya ci ya koshi ko sai ya sha ya koshi ana ko kaɗan din nan ne da muke renawa Allah wani ya ce ku bayar wani hadisi a cikin lafi sallama yana cewa ita kunna da wani bishi kitaba mu ji tsoron shiga wuta ko da da tsagin zibiro ne ma'ana in ka ba mutum ɗakin dibino Allah tabaraka wa ta'ala zai fan zai fanshe ka shiga daga aljanna a bisa wannan kyautar da kai na infaki saboda haka a cikin wannan wata ne ana bukata a yawaita ciyarwa kuma shi ciyar wannan kowa yana da gwargwaro yadda zai ciyar alqur'ani ya ce liyufi zu sa'atin min sa'atihi wa man qadira alayhi rizquhu falyufi bima ataahu Allah kowa ya ciyar gurgurin yin wanda yake da shi wanda yake da shi da yawa ya bayar da yawa wanda ba shi da shi da yawa ya bayar gurgurin ƙarfinsa amma ba za a ce wasu kaɗai ne za su sayar ba wasu kaɗai ne za su bada gawar da ba kowa yana da gurgurin abin da zai bayar ba lalle ruwa da bai gagare ka ba a gida lalle bayan dibino bai gagare ka ba a gida in ma ɗaya ka samu ka fasa rabi ka ba wa wani rabi in kuka yi ba ku biyu za ka samu ladan shi kuma ladan da za ka samu shi ne ladan azuminsa sannan kai ma ga azuminka ba na idan wani a rana yana shayar da mutum ɗaya ne kawai ba ko kuma yana kare da mutum ɗaya ne kawai azumi don kai kwana ashirin da tara ko kai kwana talatin to tamkar kayan azumin wata biyu da ke da zara masana yana da kyau fahimci wannan domin lokacin samun lada ne ko lokacin da kai gana wasan lada ne kan bari lokacin da ya wuce jiya kan ta riga ta wuce to ganin yau in baya sun mu gano ko akwai gobe saboda ka rubo ga yau da ka bara sabon suka ce ya rasulullah ba kowa da zai ciyarwa ba sai ce idan mutum ya bada ruwa ko ya bada dibino ko kuma ya bada tsotson nono to zai samu wannan ladan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu wannan wata Allah ubangiji ya kasa ta kashi uku ne awwaluhu rahmatun wa awsuhu maghfiratun wa akhiru rizqu min an-nar wannan watan goma na farko Allah ubangiji ya sanya rahama ce a cikin goma na farko a cikin goma na biyu gafara ce a cikin goma na uku yantawa ne daga wuta to yanzu mun fara goma na farko an yi azumi ɗaya jiya yau an kai na biyu kwana kwana biyu sun tafi a cikin goma na farko sauran takwas ko sai mu dage cikin kuɗin da suka rage mun kokari mu samu rahmar Allah tabaraka wa ta'ala ta rahmar da ta kuce ba idan je gona da duk kuma mun kokari mu samu gafara ta Allah tabaraka wa ta'ala in mun je gona ta uku mun kokari mu samu kenta wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake yi mutane a cikin wannan wata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kafafa bihi an mamluki duk mutumin da yake da wani bawa sai ya sauke masa aiki misali a wani yana bashi in ma'aikacin gona ne ya masa kunya goma ko ya masa kunya ashirin na aiki in azumi ya sai ce tun da ina baka kunya goma ne guda rage na sauwaka masa kudin da wadala da kunya ne ko kuma aikin da yake bashi a wuri yana yin awa biyar ne ko awa shida sai ce tun da ramadana ta zo na rage maka na sauwaka maka ka rage daga cikin awa biyar zuwa awa biyu ko daga awa shida zuwa awa uku ba na da ya rage masa rabi kenan sai suna da suna ce man kan farka fi ana mamluki ga farar lawo ga buru wata mabuwa wata mabu wata mabu milallah bayan ya gafarta masa zai iya tauyarsa daga wuta saboda haka idan muna aiki da mutane muka kasance mu ne masu gidan mutane kamfani ne wani masana'anta ne muna aikata wani aiki yanzu ramadana ta zo idan muka rage lokaci to kuma allah ubangiji zai ci kanmu da wannan ragiyar da muka yi sannan kuma zai yanta wurinmu daga wuta wannan shi bana da muhimmanci in kana da wani masana'anta da kake aiki da wasu mutane to kuna iya rage lokaci din saboda wata ramadan Allah ba dini zai ci kanmu zai gafarta mana sannan zai dawo da wuta Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a yawaita ambaton Allah a yawaita karatun Qur'ani a cikin wannan wata duk mutumin da yake karatun Qur'ani zai samu lada da yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qara harfi min kitabillahi falahu bihi hasanatu wal hasanatu bi ashri amsalha لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف مثل عليه السلام يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة duk mutumin da ya karanta wani harfi daga cikin littafin Allah Allah ubangiji zai bashi kyakkyawa da wannan harfin da ya karanta wal hasanatu bi ashri amsalha duk mutumin da ya aikata kyakkyawa guda ɗaya kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai ninninka masa wannan kyakkyawan daga ɗaya zuwa goma la aqulu alif lam mim harf ban ce alif lam mim harafi bane walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun abin da nake nufi alif harafi ne lamun ma harafi ne mimun ma harafi ne ma'ana idan mutum ya karanta alif lam mim yana da lada talatin kenan saboda ya karanta harfa guda uku kowane harafi Allah Ubangiji zai baka kyakkyawa guda ɗaya daga kyakkyawa guda ɗaya na kuma wala sanar da kashi da misaliya kowace ne kuma zai ninka ta zama guda goma saboda ka kana ta alif lafi tana da kutarkwacin lada talatin ke saboda ka mu yawan sanatuwar ƙwarani a cikin wannan wata ne alif sallallahu alaihi ya ci gaba da cewa man saka sa'iman duk mutumin da ya shayar da mai azumi ko ya tsere da mai azumi سقاه الله من حوضه شربة لا يزمو لا يزمو بعدها أبدا duk mutumin da ya ba wani mutum ya sha ruwa ba na ruwa da ka kawo masa abin da kuka ko ka ba shi dibi ko ka ba shi tsoron nono Allah ta baraka wa ta'ala zai shayar da kai wani ruwa da ba ka kara shi kici ba ba har ka shiga aljanna wannan abu ne da ke da muhimmanci a cikin wannan matakin da ake gara fasa ko ake rarraba lada din mu samu abin da muka yi mu samu aikin da muka yi wanda zai shiga da ruwan zanna wa hada siyamu fihi salat wa fihi zakat wa fihi hajj kamar yadda kullum malamai suke faɗi cewa a cikin dukkan rukunin musulunci guda biyar din nan in ka dauki sallah za ka samu a cikin sallah tana da zakka tana da azumi tana da hajji cikin sallah kawai haka ne da wasu ɗauki azumi shi ma a cikinsa za ka samu akwai zarga a ciki za ka samu akwai sallah a ciki za ka samu akwai yasin a ciki misali na sallah duk mutumin da zai yi sallah abu na farko abu da zai fara yi na farko zai nemi ruwa mai ruwa wannan sayan sa zai in ka sayi ruwa ka aikata wani aiki daga cikin ayyukan zakka kenan domin dama ba da zakka kuɗin ka ko dukiyar ka ne fitar ka amfani da shi in ka wuce nan za ka nemi suturar da za ka saka domin ka su jikinka ita wannan sutura ita ba kuɗi ne ke yi don ka sa sutura a jikinka ka ɗauki wani abu daga cikin anwa na zakka ka sa a cikin sallah mewa ko a ce a masallaci za ku yi sallah shi ma masallacin wani abu ne wanda yake neman kuɗi in taruwa kuka yi kuka gina in mutum ɗaya ne ya gina muku to dai nau'i na kuɗi ya shigo a masallacin ke nan to zakka ta shigo ke don ka zo ka yi niyya ka kalli gabar za ka yi sallah ko da ce ka kalli kibla ba gabar domin wasu garuruwa ko wasu wurare ba gabar ake kallo a yi sallah kibla ake kallo a yi sallah ibla za ka kalli kawa kenan to aikin hajji ya shigo kenan domin aikin hajji duk yadda ka kai ga wadata ba za ka yi shi a gare kuwa sai ka zo garin makka ka yi aikin hajji in ka zo kuma garin makka sai ka zo wajen kaba in ka zo wajen kaba ka kalli a kibla kenan to mutumin da yake sallah zai kalli a kibla haka nan zai ambaci Allah a cikin wannan sallar nasa ba ki min salata da zikiri Allah ba ki dace a tsaye da sallah domin a ambace in ka zo kai Allahu akbar na farko ko na iqama ka ambaci Allah saboda ka ambaci Allah nan da kai to kalmar tauhidi ta shigo ciki ga kayan zakka ga nan kayan haji wani zai ce to ai bai ta azumi ba lokacin da kake sallah ba za ka ci abinci ba ba za ka sha ruwa ba kana azumi kenan to da duk ne musulunci nan sun shigo cikin sallah kenan haka nan idan muka zo azumi yanzu shi ma rukunan musulunci suna shigowa ciki domin na farko dai ba ma ci ba ma sha sunan abin azumi a cikin azumin nan za mu ambaci Allah tauhidi ya shigo ciki a cikin azumin nan za mu yi sallah sallah ta shigo ciki a cikin azumin nan za mu kalli kibla mu kalli kibla hajji ya shigo ciki a cikin azumin nan za mu amfani da kudaden cikinmu to shi kenan daga ya shigo ciki to daga duk sai rukunin musulunci da muke da su guda biyar wanda kullum malamai suke ce mana rukunin musulunci ina za a tsara adama a surati yadda muke jin na haka za mu gidi ya sifanta mana cika cikin musulunci misali kayan mu shine tauhidi irjin mu nan sallah take cikin mu nan ne zakka yake infaki kenan inda farjin kai kenan ne infaki wajen azumi kafafuwan kuma nan ne wajen aikin hajji saboda ka yadda Allah Ubangiji ya halicci dan adam ya shirya shi ne kamar da suka cikin musulunci suke dan mutum aka ce ga mutum babu kari ai babu mutum aka ce ga mutum ga kari amma babu kirji babu mutum ga mutum ga kirji babu ciki babu mutum ga mutum ga kirji ga ciki babu farji babu mutum ga mutum ga kirji ga ciki ga farji babu babu ya zama ne mutum ko don ma bayanin mutum ne ya zo mutum ne mai tawaya domin akwai abubuwan da ake bukata kuma abubuwan nan su bare ke yi ba akwai abubuwan da ake bukata cikin sannan ya yi bare ke yi ba lokacin da ya samu ta gaba cikin gaɓoɓinsa to zai samu tawaya a wajen rayuwar su kenan kamar haka in ya bar wani abu daga cikin cikacin musulunci kenan saboda haka shi ma azumi zakka ya shigo ciki nasu sallallahu alaihi ya ce azumi abin da ake bi da azumi al-insan an shawata alfajr wal farji min dulul fajr ila ghurub shams abin da ake yi da azumi shine mutum ya gane daga sha'awar ciki da farji daga lokacin albidin su ke zo har zuwa lokacin faduwar rana amma da niyyar su taqarrubu ila Allah ta'ala da niyyar kusanta ga Allah tabaraka wa ta'ala domin idan mutum ya wuce sha yunwa ba da niyyar azumi ba suna abin da kai kawai ka sha yunwa ba niyya ba da niyyar bauta zuwa ga Allah tabaraka wata'ala sannan kuma ya zama wani samu amali ya kasance in samu awani wani tunanin awani yana misaltuwa da abin da Allah mabi zai ya bi sannan yana hannuwa da abin da aka hane shi da shi wasa'imu ma'amunun an ya kula zakirar lillah wanda yake azumi an umarce shi da rika wajen Allah da'ima a kowane lokaci mu yake zama wuraren da ba za a baci Allah ba lokaci ne yanzu da ya kamata mutum daga wayewar gari har zuwa faduwa rana ka samu wuraren da ka zauna a ɗaki a wajen Allah inda za a yi tasbi inda za a yi tarihi inda za a yi tarihi inda za a rika alhamdulillah alhamdulillah ko la ilaha illallah la ilaha illallah ko inda za ka tasbi subhanallah ko inda za ka karatu qur'ani ko inda za a kai tafsiri ana karantawa ana fasarawa da irin wannan da makamantar su ne ka samu wannan wuraren su ne wuraren zaman ka in ka yaga za ka mori ni za ka mori dare wuni ka da ranar ka rufe rasu da kaɓar zara zana su muna wani wanda a cikin kowane lokaci mu yau salati a wasu salati sallam ana umurtan mai azumi da wannan sannan ana umurtan mai azumi kuma da yin nafilan nan ɗakin ce masu da tarabihi cikin da a cikin da ayar Ramadan sannan ana son mai azumi ya yawaita sallah da lafiya domin ko ta lafiya kuma cikin da ramadana ne tana zama ne makaman farila kamar dai take da farila kamar da kuma rada a cikin watan ramadana yanzu in yi sallah raka a biyu na lafiya Allah bai zai baka lada wanda ya sallaci sallar farila ne a watan da ba na ramadana ba na yanzu duk nafiloli da muke yi suna zama ne zaman farilai a watan ramadana wannan a cikin su kenan wadda muka faɗi cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya faranta mana azumin wani ayar da Allah bakizi ya ce ya faranta mana azumi cewa ya yi rubin amur kutiba alaikum siyam kama kutiba alaikum min qablikum la'allakum tattaqun Allah tabaraka wa ta'ala ya faranta mana azumi a cikin wannan ayar kuma ayar da ce shahara wa zaka tafi da Qur'an to imam bukhari ya fito da wani hadisi an abi huraira wanda manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man saba ramadan imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk mutumin da ya azumci watan ramadana yana mai imani yana mai neman lada Allah ubangiji ya gafarta masa duk zulumin da ya gabatar kuma kama lailatul qadri imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi haka nan mutumin da ya tashi yana fitili a cikin dare da nufin kadir shi ba Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta masa zunubinsa da ya gabatar ga baki daya haka nan imam bukhari ya yi rawi wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-siyamu junnatu shi azumi din nan garkuwa ne fala yarfu wala yasu mutum kada yayi jima'i da rana a cikin azumi kada yayi fasikanci a cikin azumi domin fasikanci shi ne wani hali da muke aikatawa wanda ba a sami salatu da wani sibabul musulmi fusukun wani kitabul hukumu zagi musulmi fasikanci ne sannan ya kansa kuma kafirci saboda da wani aikin da za mu aikata na fasikanci kar mu shi a cikin aure wa idan rubun shi a tama idan wani mutum ya zo ya zage ka ko ya gaya wa wata magana ta shafi labarin daɗi abinda za ka ce auka ta ko ya kawo ya zo da niyyar yakanka to fa yaqul inni musa'im wa inni musa'im abin da mutum zai ce ya ce ni mutum ne mai azumi ni mutum ne mai azumi wallazi nafsi bi yadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace na rantsi da Allah ubangiji wanda rai ya yi ya Musa la kharub fa musa'im yawmi baki mai azumin nan adewu inda Allah min rihil mis ya fi dan shi a wajen Allah fiye da a turaren da ake kiransa miski turare a riski laraba ba su domin turare zai kowar da turare kashi saboda ka nisa lalata sanarwa ke musu misali da shi da yake shi a jiwakin mutum da baki ɗaya tana wani shi in zai musu misali zai musu misali yadda za su gane domin baki mai azumi yadda kake ji kana azumi kawai kana azumi baki ka bashi da daɗin jin da nisa lalata sanarwa ya ce wannan yomin ya fi ƙarshen almiski a wajen allah da baraka wata domin shi ma mai azumi ya bar abincinsa ya bar abin shansa ya kame daga sha'awarsa saboda jin jalla tabaraka wa ta'ala saboda asiyamu liwa da azumi azumi na wani ji Allah muni ne zan ba da wannan ladan muni ne zan saka ruwan ne azumi ba su da muslimu fi sahihi an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala ha yanzu imam muslim ya rawaito wani hadisi daga abu hurairah cewa manzo Allah kira da mutum Allah tabbata gare shi ya ce as-salawatu khams abin da yake tsakanin salloli na guda biyar wa jumu'ati ga jumu'ati da kuma abin da yake tsakanin juma'a zuwa ga wata juma'a wa ramadan ila ramadan da abin da yake tsakanin ramadan zuwa ga ramadan wa kafiratu lima bainahunna suna kankare zunuban da suke tsakanin su idan zunuban da kabari idan mutum ya nisanci kabailan zunubai kabailan zunubai suna da yawa wani ya dawo su littafi ba da cin musu kitabu da kabari amma daga cikin wannan kimanin misali kamar irin su zina irin su sata irin su igiya suna cikin manya-manyan kabarirai manya-manyan zurbai wanda in mutum ya yi su sunansu ba ƙanana ba wani sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya yi sallah azhar zuwa al'asar Allah bani zai na gafarta masa abin da yake tsakanin sallah azhar zuwa al'asar haka ne da ya sallaci sallar asar sallar abin da zai gafarta masa abin da ke tsakanin sallar asar zuwa magariba haka ne da ya sallaci sallar magariba sallar abin da zai gafarta masa abin da ke tsakanin sallar magariba zuwa isha'i idan kai sallar isha'i sallar abin da zai gafarta masa abin da ke tsakanin sallar isha'i zuwa sallar asuba tsakanin salloli guda biyar su ne asalawa da kansu haka nan kuma wani juma'a ke da juma'a sallan juma'a da kai juma'a da ta wuce allah ubangiji zai gafarta ma zunubin da suke tsakanin wannan juma'a zuwa ga wani juma'a ne haka nan wani ramadan ke da ramadan mutum ya zuci wata ramadan yanzu har zuwa wata ramadan mai zuwa allah ubangiji zai gafarta ma da abin da ke tsakanin su mukaffira su ne ba bai da wani allah ubangiji yana gafarta mutum yana kaskare mutum zunubin da suke tsakani sharadi shi ne izin zunubar da gaba da mutum ya bisa cibar da wannan zunubi ko ka ba da to mai ruwa ne zai tambaya da ce to ita wata al'umma kan ya ake wata gudun rawa nisala da sallama lokacin da aka halitti lawal bafus aka umarci nuna kalmi wa mai tsoro cewa alƙalamin ne ya rubuta cewa mata da masu yakun abinda ya kasance da abinda zai kasance kalabin sai ba rubuta Allah ubangiji zai al'ummar annabi Adam alayhi salam in ya zo ga yayin da farko al'ummar ta take ga da kashi ta take Allah tabaraka wa ta'ala zai al'ummar annabi Nuhu annabi Nuhu idan ya zo farkon sa kaza ne tsakiyar sa kaza ne kashi sa kaza ne da yana rubuta fi ya gama rubuta kada ba nan gaba shi daya sai ya zo wajen al'ummar sallallahu alaihi wasallam sai kalabin ya ce me zai rubuta Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya kalam ta'addam ya kada alƙalami ka yi ladabi ya ce me yasa ya ce domin yanzu ka zo abin da aka fara rubutawa al'umma a islam islama ummatun musulmi batun wa rabu bako al'umma ce mai yawan zunubi amma allah ta bada faɗa da shi mai yawan gafara ne shi abin da zai fara rubuta lokacin da aka ce adana ya kalam din nan usman da gantari suka ce shi ne alƙalami da yawan rawar da ya faɗi sun da ya tsari sai kasance da alƙalin yana rubutu ne ba a rubutu daga wani lokaci ya kasance ba za a ƙara rubutu ba ya ba alƙalin ne kwan fiye da shi a masa tsawo saboda an masa tsawa alƙura an sula ya salama ba al'umma ce da zai rubuta mata kamar yadda rubuta sauran a rubuce ba to da ka allah baki da yana gunjin rahama ne domin alaihi sula ya salama shi rahmatu lil alamin wa ba sallaka illa rahmatu lil alamin kul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bi dhalika falyamnu khairu mimma shi azumi da muke yi yanzu da rana muna kuma da malaika jibrilu da ya kawo alqur'ani shi baya ci baya sha da dare sai mu kuma da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kuma wanda yana ci yana sha wani lokaci yana cewa na gaji wani lokaci yana cewa wani mota sai mu kama shi mu kwana 29 ko mu kwana 30 to wannan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fice shi sannan a gurguje babu da lokaci da yawa azumi yana wajaba ne akan dukkan musulmi inda sauran shahar ramadana ya jibu ala kulli muslimin wa muslima yana wajaba ne akan kowane musulmi namiji da musulma ta mace domin ayat qur'ani tana cewa innal muslimina wal muslimati ko tana cewa innal mu'minina wal mu'minati Allah mun tana kira musulmi namiji da musulma ta mace yana kira mu'mini namiji da mu'mina ta mace amma yake kula wanda za su iya za su iya wanda suke za su iya malam ya kun san ma uzurun wanda babu wani uzuri a wancan inda za a yi azumi din yumna'u min adani kal hayd aw al nifas aw al marad idan mace ce babu al'ada babu jinin biki babu rashin lafiya azumi ya kama ta in namiji ne babu tafiya babu rashin lafiya wannan shi ne wani azumi yake wajen ba a shi mata ya ta ayyana yaushe ne azumi yake zamowa ya ayyana azumi yana ayyana ne bisu butu ne shi ila ramadan yana bayyana ne ko yana tabbata ne idan an ce an ga jaririyar wata ko jinjirin wata ramadana ko kuma idan yau ashirin da tara ba ganta ba to gobe talatin ne auka ba da shabar ko kun shabar ta cikin talatin da ta cikin talatin shi ke nan ba shi gari ba wanda da duk wata ko da ne mota ko da kan yi azumi domin kwanan wata dama ashirin da tara ne in kuma alaikum ne idan ta kuya ba ganta ba to sai a cika ta lissafin talatin shi kenan wata gari sai a tashi da azumi ke kamar yadda ayar ƙwararri na take cewa kamar shi da minku mushara da su wani Allah baki zai da rayuwarsa ya kawo shi wata ramadana to ya yi wannan azumi ne an yi man shahi da shahar ramadana wa kana muqiman bil baladi wa sahihan bil baladi azumin nan yana kawo mutumin da ya kasance gashi nan ya halarto yana nan kuma wakana mukiman filbalari kuma zaune ne ne a gari wata hiyar filbalari sannan kuma mai lafiyar jiki ne to a alayi abin sumo wannan shi ne wanda aka ba shi umarni ya yi azumi kuma ina shari'a ta islamiyya sannan ita shari'a ta musulunci ta tsara usuluban sa'aran ta tsara ayyuka ko kuma ra'a ko kuma tsare-tsare wasu hanyoyin da za a bi a samu sauƙin tabbatar watan azumi wa bayyana kudaden ta tsara lissafe-lissafe ta zana layukan da ake bi a ce watan azumi ta tabbata su kuma waɗannan kudaden wa zihatan suna nan a bayyane fi surutun yadda hilal wanda suke tabbata yayin ganin wata isar butu rubuya tu bi shahadati adalai na farko dai wata suna tabbata ne idan adalai guda biyu su ce sun ga wata aw bi shahadati majmu'atin min al-muslimin ko kuma mutane da yawa wanda ke ce musu jama'atu mustafida mutane da yawa wanda suka ce sun ga wata allazina yasabu an yattaqa an yattafiqu al-qalb wanda ba a ce kai wannan mutane kan abin da suka fara ba daidai bane a abin da suka fara daidai ne a duk da musu ko kullu zalika mubayyin da mufassalin kuma Allah ubangiji ya sa malamai su mana wannan bayani filla filla wa muwaddu fi mujalladat shari'a an yi rubutu da yawa kan yanda ake tabbatar da wata saboda haka wannan magana ne da ya kamata mu yi shi kona rana ɗaya kafin a ce mu fara karatu amma dai ba laifi ko yanzu mu yi shi wanda mu gabatar da sauran karatu saboda haka aka ce wa alaikum bil jama'a wa inna ma ya'kulu zibu shatu qasiya kullum duk abin da mutum zai kasance yana tare da mutane domin ta kura ita zo tana wifce yan akuya ko yan tinkiya ko dabba da kasance tana baya ne ba ta cikin tawaga ko ba ta cikin a ba ta cikin karar kan makiyayi ikwatar iman yan uwa na cikin imani malam wannan shahar ba za a shahar azzama hulla ku sani cewa wannan wata allah bakiti ya girmama ta ne ba tsara kuma bai da shuhur kuma allah bakiti ya zaɓi wata na tsakanin dukkan watanni a wata aya yana cewa wani abin shayar layi wa inna hajjuta wa kulu duk mutumin da ya girmama wani daga cikin shahari na Allah tabaraka wa ta'ala to aikata haka bai na daga cikin zuciya na masu tsoron Allah saboda haka kar mutum ya ce Allah Allah ta kula la asmu wa ta'ala ilala bi aini mutum ya ce ni bayan da za a yi da ɗauki azumi sai ran daga wata da yi wata au ya ramu fulano ko kuma sai wani ya gani yin wata wa idza lam tara al hilala fa sallim li munasir da aw bil absar wani wani yana cewa idan ka fito filin duba wata ka duba ka duba ka leka ka leka ba gani ba to fa sallim li munasir ka sallama wa mutanen nan da aw bil absar da suka ce mun gani domin ganin wata wani baiwa ne za ku taru ku goma ko ku ashirin duk ana abin da zai nuna sai mutum ɗaya gani a cikin ai ta kawo kace ma gasar kasa da tauraron nan ne na guri kaza ba za ka gani ba domin Allah ba kizi ne bai ma bai maka gani ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sumu li ru'yatihi wa afdilu li ru'yatihi mu yi azumi idan mun ga wata sannan mu sha mu sauke idan mun ga wata idan kuma alaikum idan wannan wata ta buya mana azumi idan ta shabana idan lokacin kamawa ne salasina fi riwayatu wa in kuma alaikum fasumu salasina a wata riwaya kuma idan ita wata ramadana ta yi kwana ashirin da tara ba gan ba ga wata ba suka ci talatin to a nan kullum ana mana tambihi wadda wadda a kwana uku da suka wuce wala ta ce ibrahim sani da musulmi ya wanda wani saba da wata ai mun saba da azumi yace mun yi azumin nan mun yi ɗaya mun yi biyu ai kuma da mun saba da wata ba irin abubuwan da mu ji da wata ɗaukar azumi ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake lam yakul sumu idza ra'aytum annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ku yi azumi idan kun ga wata ba aliyu yace idan an ga wata ba na shi larabci in mutum bai fahimce shi bane yanzu zai rayu da wata sumu lil ru'yati wa aqdilu idan an gani bai ce sumu idza ra'aytum kun ga shi idan ba bal qala sumu lil ru'yati bi ma'ana sumu idza sabata ruwayatul hilal idan ya tabbata an ga wannan to shikenan ya na yi min ahli hada domin shi ne abin da ake bukata a gurin ku baki da sannan magana ta kusa da karshe kan abin da ya shafi wata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata kwana ta kwana 29 idan ba abin ta bane ake cika ta tunani sai da Abubakar ya rawaito wani hadisi cewa sharani lahi islam kusani watanni guda biyu ba sa tauyewa Ramadan wa Zulhijja wata ramadana da zulhijja ai la yadda bisu sawabu wa wa illam yakula salasila la da wata ramadana da wata zulhijja ko wasu da talatin ba Allah ubangiji baya tauye ladan su ibnu mas'ud ya rawaito cewa mun yi azumi tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tis'a wa ishirina akthar ma sunna ma'ahu salasina mun yi azumi da annabi sallallahu alaihi wa sallam kwana 29 ana ganin wata fiye da azumin da muke da shi 30 hadisi na farko kenan hadisi na biyu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a shi a ibn mas'ud ya rawaito wannan hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yayi azumi ne guda takwas a rayuwarsa na Ramadan azumi an fallata shi ne shekara ta biyu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam da ga ne Madina shekara goma yayi kiyar su in ka bi da shekara goma ta dauki biyu to a biyun nan ba fara azumi ba cikin na biyun ne aka fara azumi ba cikin wanda fara kan yi salatu sallama ya azumci azumi ne guda takwas amma abinda yin musulmi ya ce azumi a nan salatu sallama guda biyar duka azumi ashirin da tara yake yi a cikin guda takwas ne azumi ashirin da tara tara yake yi a cikin guda biyar dama duk azumi ne guda tara a guda takwas ya yi guda biyar ashirin da tara tara sauran guda na sauran uku uku ne kawai ya yi talatin talatin saboda haka wa da ana alaikum bikini min haraj alqur'ani ya ga mana cewa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga cewa bai ce mana dole sai mun je mun hawo ranga sai mun je mun nemo inda wata take kuma ga ya mana kawai mu yi imani mu to daga cikin fa'idodin azumi Allah tabaraka wa ta'ala ya faranta azumi ne a cikin watan Ramadan ya faranta shi ne gabanin ya faranta zakka litalluki bil abdan bi shi azumi yana da alaka da jiki gaba ɗaya kuma ni azumi duka jiki ne yake ji domin in kana da hali kana da abinci a sto kana da abinci a turis kana da abinci a kwana to yau kan ku zo a samu sahu ɗaya a daidaita sahu wanda ba shi da shi ba ba zai ci ba kai ma da kake da shi ba za ka ci ba idan baka ci ba aka wuni idan ka sha yunwa ka sha yunwa mai yiwuwa tausayin wanda ba shi da shi zai kama ka in ya kama ka za ka ɗan ɗauko da gaba shi ya ga wanda ba su da shi suke su na wani ba ci ba kai ba na ji yunwa sosai na kishira sosai ai wasu kullum da suke wuni ba sa ci ba sa sha domin ba su da shi ba wai kuma ba sa bukata ba ba suna bukata saboda haka ana haɗa mai akwai ko kuma mai wadata da mara wadata din a cikin wannan dinara azumi ne yana da yadda su muke tsakanin mawadaci da kuma wanda ba shi da shi sannan kuma shi azumi din an rubuta shi ne akan kowa da kowa ya ji wannan yunwa ya ji wannan ciwa din domin akwai darasi a ciki an wajen cewa annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya kasance yana azumi ya ka tarbe shi aka ce a ta ju ya ya ya nabi Allah yanzu za ka zo ka dinka jin yunwa ya annabi Allah wa inna ka alaka wa anta alaka da ila al alhali Allah ba bija ba komai da komai gashi nan kai ne ka tsokoshin duniya ko da komai annabi yusuf sai ce makala inni ya kawo an ashba ina jin tsoron allah da da na koshi fa'al sanja'i al fatir sai da na manta da wani mai jin yunwa iri da shi kuma bai ci abinci ba sai da kuma ana sun dinga jin yunwa ne mai wani ta haka zan samu dama na taimaki wanda ba shi da shi ni ma na ba shi sannan har yanzu akwai ƙarin nafsi al'amara a cikin azumi akwai rinjayar rai nan wanda ake cimar al'amara wai zilalina da kuma kaskanta ta wakasar shawatiya da kuma kankare sha'awar itare domin shi azumi yana kare sha'awa an sallallahu alaihi wasallam da yace ya ma'ashara shabab wa bi sana bi qurba'at fa yatazawwaj fa innahu aqallu lil basari wa asma lil farj wa man lam yusli fa alayhi bis sawm fa innahu lahu wija lokacin da ya gayyaci matasa da su yi aure wanda ya samu iko in ba za ka yi aure ba ba samu iko wacce na amurce ka da azumi domin azumi yana kare sha'awa azumi daga cikin fa'idarsa yana kare sha'awa domin al'iksaru min al'adil wal shuruk yawan abubuwan cin abubuwan cin yana kawo sha'awa kare sha'awa kuma shine tazlilun nafs bi taglilil ma'kulati wal mashrubat shine mutum ya takaita abubuwan da yake ci abubuwan da yake sha in yayi haka to lalle sha'awa za ta kare to abu guje abu guje magana ta kusa karshe shine shi azumi kamar da muka faɗi yana da wasu rukunai wanda zai juma da sun karanta mana sun gaya mana da duka mun ba ni muhimmanci ne a ba min fazake ita fata zikira da zakar bare shi awa da saraka na tun baya ne ba irin sura nawa biyar to ba da ba ima mun yi mun yi muhadara ba da daniya ne a daga cikin rubin azumi dai ana bukatar mutum ya iya haɗa kawo da shi to shi ganin tiya inda ma al'amalu bin niyya wa inda ma lukullu bin ma'anawa in sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan ayyuka sai da niyya kuma in ba niyya ba ku aiki abu na biyu ana bukatar mutum ya kame daga ci da sha da saduwa da iyali yana cikin rukunin azumi sannan abin yana da lokaci min tulil fajr ila ghurub shams daga lokacin da fijir ta keto har zuwa lokacin da rana za ta bayi wannan suna cikin rukunin azumi daga cikin sunonin azumi akwai ta'jilul fitri ana so a gaggauta sato a gaggauta shan ruwa yana cikin sunna ana so kuma ta'khirus suhur mutum ya jinkirta suhur annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi suhur ya ce tasaharu wa inna fi suhuri barakatu ku dinga yin suhur da yana akwai albarka a cikin suhur ko da mutum zai ce ina ci abinci yana fata min ciki to ka tashi lokacin suhur da ko da ruwa ne ka sha Allah ba zai zai sa wa wannan ruwa albarka kuma zai baka maganin cikin wannan abu da kake sannan akwai abin da yake cewa ana son addu'a yayin buɗe baki shi ma yana cikin sunonin azumi gurguje ne ba kuma su san abubuwan da ake kira azumi ba a so mutum ya kai matuƙa wajen turkure baki musamman ya ce ya sha rana na ji rana sosai bari in ɗauko ruwa cikin buta ko cikin roba ina turkure baki yana cikin kuma su san a gari turkure baki nan in ba a sa'a ba wani abu ya wuce to fa shi kenan azumi mutum ya samu matsala kenan ba a son dawamar da sha'awa da kallo wanda yake mukaddimatul jima'a ba a son yawan tunane-tunane na mukajibantar jiba ba a son ƙoblatu ba a son suma ba a son saka tozali domin da mutum ya sa tozali zai ji shi a cikin wuyarsa in kai na kima za ka gan shi sauran shi ma ba a so yana cikin mukajibantar sau abubuwan da aka so yake mai azumi ya yi kuma an ba shi dama an ba shi daman a yin aswaki aswaki an ba ka dama ka yi asuwaki ba matsala ba da kuku da bakin ka ka yi cikacin cika wa kuku da baki an ba ka dama kai wannan sannan idan mutum ya yi ya fitar da mani ko maziri da gangan shi ma wannan laifi amma in ba da gangan yi ba ba laifin komai rigan da yi da gangan kan ma yana cikin wanda ake ce musu bayan sun rawa zubi ma za su biyo da wani hukunci na daban duk da malamai sun saɓani da yawa wannan magana ne sannan duk wani abin da mutum zai sha ya shigar da shi cikin baki har da makoshinsa ba a so ko ci ko sha ko zuka ko shaka duk ba a so yana cikin abubuwan da ba a bukata sannan abubuwan da suke kai azumi kuma akwai irin su fita musulunci allah ya kiyaye akwai abin da kuma da wasu ci ko sha mutum da gangan duk lokacin da mutum ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ko sha wani abu ya zama makoshinsa abun ya dace ko bai dace ba azumin sa ya dace da su abubuwan da aka halatta wani yanzu da allah akwai asibaki akwai mutum sanyin da jiki akwai yin tafiya akwai san da magani akwai kuma san da turare ko shafa turare waɗannan suna cikin abubuwan da muke so gabatar a babin tunatarwa allah abin ya sake nuna wata ramadana Allah ba gizo ya sa mu kasance azumin lafiya kuma da kuma ala shi lafiya Allah ba gizo ya nuna maka shi lafiya kuma ya ba mu lafiya da ake samu cikin wata wata sauran kai da za mu su da wata karatu za mu hawa da muke yi mun fara kan da tara mu kwana ƙarfe goma mun yi mu kaddima din na abin da ya shafi magana wata ramadana ina ga awa ɗaya ta cika abin da ya rage bayan za mu tsaya nan insha Allah za mu ci gaba gobe a mana abuwa